وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa da ganin damansa ya sake juyowa da mu zuwa wannan wuni mai albarka a wannan yammaci na laraba a yau muna ɗaya ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 18 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiyya Allah tabaraka wa ta'ala ya sake dawowa da mu wannan majalisi mai albarka inda muka saba gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin kwanakin wannan wata na ramadan a nan masallacin da ke nan wannan ma'aikata ta tirejeri da ke nan cikin garin bauchi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin rayuwarmu allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya abu na farko shine Allah ya kawo mu cikin watan Ramadan wadda wannan falala ce mai girma da kuma ni'ima babba da Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi mabayinsa daga cikin ni'ima mafi girma da Allah ya mana shine tsawaita rayuwarmu da jan kwanakinmu har zuwa cikin wannan wata mai albarka na Ramadan ina mai mana nasiha da mu dage kwarai da gaske mu yi kokari sosai wajen ganin mun ribaci kwanakin da suke cikin wannan wata mai albarka domin ba ku bi na bashin rantsuwa amma ina ce da ku ku ajiye min wannan maganar nan da 'yan wasu lokuta kafin kyaftawar ido za ka ji ana cewa an kai azumi 20 kafin kyaftawan ido kamun ka ankara za ka ji ana cewa ana duba watan sallah ramadan ta ƙare an gama shi kenan an tafi sai kuma in allah ya raya mu zuwa shekara mai zuwa so babu shakka ina so in ja hankalinmu da mu dage mu ribaci waɗannan kwanaki masu albarka mu tsaya ka'in da na'in mu yi ƙoƙari sosai wajen ganin mun cimma abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so mu cin musu a cikin waɗannan kwanaki da wuninnuka da dare da ki masu albarka Allah ya sa mu dace abu na biyu shine wannan tafsirin namu ba na tsammanin yana da buƙatar wani dogon gabatarwa ko kuma ƙarin bayani dangane da tafsirin saboda ba bana ko bara muka fara ba shekara kusan biyar kenan zuwa shida wadda mu muke gabatar da wannan tafsiri su lallai babu shakka wannan karatu bayi da bukatar sai mun kara mishi wani dogon bayani dukkaninmu mun san tsarin tafsirin da yadda yake gudana tsarin mu shine fassara alkur'ani da abin da ya inganta na farko cikin ayoyin alkur'ani ma'ana fassara kur'ani da alkur'ani fassara wata aya da 'yar uwarta ayan kur'ani sannan na biyu fassara alkur'ani da abin da ya tabbata na ingantattun sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma jan daga domin ba da kariya ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma wato ƙoƙarin mai da martani da kuma fito da munin mugunyar aƙida da ta shigo cikin al'ummar musulmi aƙidar rushe hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da sunan bin alkur'ani zalla wannan ba aƙida ce ingantacciya ba wannan kuma ba aƙida ce ta gari ba daka wannan darasin namu kamar kowace shekara zai kunshi wannan insha Allah sannan fassara alkur'ani da abin da ya inganta na maganganun magabata daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa insha Allah ta'ala da kuma ƙoƙarin nisantar shigo da ra'ayi ko son zuciya a ciki wadda muke fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora akan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gama lafiya darasinmu na bara mun tsaya ƙarshen suratu fussilat wadda allah cikin ikonsa ya sa mun kai ƙarshen wannan suran wanda yin allah tabaraka wa ta'ala ya yarda bana za mu tashi a farkon suratu shura insha allah suratu shura sura ce makiya kamar dai suratu fussilat tana kunshe da darussa masu tarin yawa waɗanda suna da alaƙa da suran da ta gabata suratu fussilat akwai alaƙa tsakanin wannan sura suratu shura da kuma suratu fussilat na farko shine daga cikin alaƙan da ke tsakanin wannan sura ta suratu shura da surar da ta gabata ta suratu fussilat akwai wasful kitabil aziz wato duka surorin sun yi tarayya wajen siffanta alkur'ani da ba da siffofin alkur'ani da kuma tabbatar da cewa alkur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin farko farkon abin da suratul fussilat ta fara da shi hamim tanzilu minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamu wannan ya tabbatar da haka sannan in mun karanta farkon suratul shura shi ma zamu ji abinda Allah ya fara da shi kenan akwai wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawla a farkon suran sannan farkon ayan ma kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu azizul hakim zamu ji a ciki insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan daga cikin abin da suratul fusilat ta kunsa wadda suka yi musharaka da suratul shura wajen bayani akwai akwai ithbatu sa'a tabbatar da tashin alkiyama wannan darasi ne da yake cikin suratul fusilat ta tabbatar mana cewa za a yi tashin alkiyama bayan an mutu za a tashi kamar yadda ita ma wannan sura ta suratul shura ta tabbatar mana kamar yadda Allah ya faɗi a suratul fussilat wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir Allah ya tabbatar cewa zai rayar da matattu za a yi tashin kiyama sannan a suratul shura zamu ji Allah ya ce Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wal ladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haq Allah ya tabbatar da cewa al-kiyama gaskiya ce yace ma waɗanda suke kokwantan tashin kiyama suna cikin rarrabuwan kai da bata mafi nisa ala innal ladhina yumaruna fi sa'ati lafi dalalin ba'id suna cikin bata mai nisa sannan suratul shura da suratul fussilat sun yi musharaka wajen munaqashatu aqaidil kuffari wa tahdiduhum wa wa'iduhum wato duka surorin sun yi mana bayani akan aqidan kafirai aƙidun kafirai iri-iri iri-iri nau'i nau'i nau'i nau'i mun ji su a cikin suratu fussilat sannan akwai su a cikin suratu shura da kuma mummunan tanadi da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ma waɗanda suka mutu akan waɗannan aƙidu na kafirci Allah ya ce innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyama kaga Allah ya tabbatar mana da cewa waɗanda suka tafi akan mummunan aƙida ta ilhadi game da siffofin Allah da kuma ayoyin Allah subhanahu wata'ala to babu shakka akwai azaba da take jiran su ran tashin kiyama sannan haka a suratu shura ya tabbatar mana da haka waɗanda suka kawo addinin da ba shi Allah ya zo da shi ba suka ƙi su tsayi akan addinin Allah suka kai ga kafirci to babu shakka su ma azaba tana jiran su ta zalimi na mushriki na mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim sannan wayannan surori guda biyu duka sun yi tarayya wajen ithbatu wujudillah wa wahdaniyatihi tabbatar da ithbatu wujudillahi wa wahdaniyatihi tabbatar da samuwar Allah da kuma kaɗaitakar Allah ɗin shi kaɗai. Suratu Fussilat ta yi mana bayani akan tabbas Allah akwai Allah sannan Allah shi kaɗai ne. Hakanan suratu Shura ita ma ta yi bayani akan wannan. Sannan ta bi bayani akan wa hikmatuhu wa qudratuhu bil adillatil kauniyatil mushahada. Suratu Fussilat ta yi mana bayani akan hikimomin Allah da ikon Allah tare da hujjoji waɗanda ido ke iya gani hakanan kuma za mu ji su a cikin suratu Shura. sannan a wannan sura suratu shura za mu ji bayani kamar yadda muka ji a suratu fusilat akan kwadaitar da muminai dangane da abin da ya shafi tsayuwa akan addinin Allah wadda hakan kai kai su zuwa ga samun aljanna da kuma gargadin kunnen kafirai jan kunnen kafirai akan abin da ya shafi aƙidansu ta kafirci da kauce ma addinin Allah wanda hakan yana kai su zuwa ga wuta sannan suratu fusilat ta yi mana bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haƙuri game da abin da zai gamu da shi na cutarwa daga wajen kafirai da dukkanin maganganun banza da za a faɗa mishi Allah ya ce ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik babu abin da za a faɗi maka a yanzu face abin da manzannin da suka gabace ka an riga an faɗa musu abin da ya fi haka ko kuma abin da yake da alaƙa da wannan saboda haka kai ma ka yi haƙuri Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari cewa zai baka nasara a kansu sannan a wannan sura ta suratu ashura Allah ya tabbatar mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri saboda tabbas Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin cewa zai shafe kafirci ya tabbatar da musulunci ya tabbatar da tauhidi ya tabbatar da sunna abinda suke faɗi game da kai na cewa ka kirkira kai makaryaci ne shine abinda Allah ya ce a suratu fusilat duk abinda aka faɗa maka an faɗa ma irin manzannin da suka gabace ka irinsa Allah ya ce am yaqulu naftara am yaqul naftara ala Allah kadhiba fa in yasha Allahu yahtim ala qalbik wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi haka wannan na daga cikin alakan da ke tsakanin wannan sura ta suratu shura da kuma suran ta gabace da ta suratu fussilat darussan da wannan sura take kunshe da su su ne dai muka ji su muka kuma kokarin kulla alaka tsakanin darussan da ke cikin ta ita wannan sura da kuma darussan da ke cikin suran da ta gabace ta haka darussan da suke cikin ta za mu ji su ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu mun shiga cikin suran kowanne gaba insha Allah ta'ala za mu ji wani darasi yake kunshe da shi in Allah ya yarda gaban farko da za mu fara da shi shine zai tabbatar mana da gaskiyan da kuma tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin da Allah ya saukar mishin nan ba kirkira yayi ba kuma ƙarya yayi ba sannan girman Allah da matsayin Allah da kuma tabbatar da cewa duk abin da kafirai suke yi Allah yana kallon su babu abin da za a yi wanda ya buya ga sanin ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana jagoranci ya samu karanta daidai mu fahimci daidai mu kuma yi aiki da daidai bismillah wal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل na'am Allah subhanahu wata'ala yace hamim ayn sin qaf waɗannan harufa guda biyar da Allah ya bude wannan sura da su idan ban manta ba a farkon suratu ghafir da kuma farkon suratu fusilat mun yi bayani akan yadda malamai suka yi ta sabani akan ma'anonin waɗannan harufa amma cikin ma'anonin da malamai suka bayar ko maganganun da suka yi maganganu guda biyu ne kawai suke da suka fi inganci waɗanda za a iya dogara da su na farko shine cewa waɗannan harufan Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harufan wanda da yawan malamai sun karanta abin da suke faɗi kenan Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harufan na biyu shine malaman da suka yi ƙoƙarin fassara harufan to fassarar da zai fi kusa da ma'ana shine Allah yana amfani da waɗannan harufan da ake kiransu da alhuruful muqatta'a dan jan hankalin kafiran makka da kuma jefa musu kalubale akan cewa wannan qur'anin da kuka ce manzon Allah kirkira yayi ai ba da bakin harufa bane harufan larabcin nan ne dai waɗanda kun san su da su aka kirkiri da su aka hada alkur'ani da haka kuma in kun isa tunda kun ce kirkira yayi to kuma ku kirkiro makamancin qur'ani da irin harufan da alkur'ani yazo da shi ha da mim ai tun kafin zuwan qur'ani kun san akwai su ain sin qaf duka akwai su a larabci tun gabanin a saukar da alkur'ani to in shi kirkira yayi to kuma me yasa ba za ku yi amfani da waɗannan harufan kuma ku kirkiro irin qur'ani ba kuma ku kawo irin alkur'ani mu gani in kun isa shi yasa zaka ga mafiya yawa surorin da suka fara da waɗannan harufan galibi surori ne na makka in banda suratul baqara da ali imran sun fara da waɗannan harufa amma surori ne da aka saukar da su a cikin garin madina bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina amma galibi mafiya yawan surorin da suka fara da irin waɗannan surori ne waɗanda suka sauka a makka irin suratul a'raf سورة يونس سورة هود سورة يوسف سورة الرعد إبراهيم حجر سورة طه شعراء نمل قصص ياسين da sauransu da wayannan hawamin din duka mabiya yawan su surori ne waɗanda suka sauka a garin Makka domin daidai lokacin da ake gumurzu kenan su kafirai sun ce ƙarya kake kirkiran Qur'ani kai Allah ya ce to kuma ku kirkira in kun isa aka bi su mataki mataki Allah ya ce in kun isa ku haɗu da mutane da aljanu ku kawo irin Qur'ani aka gagara kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alqur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira to sai Allah ya sauko kasa yace to tunda duka qur'ani ya gagara to ku kawo surori goma kawai am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kawo surori goma ba sai kun dauko daga fatiha zuwa yunusa ba a'a da ku dauka daga alam tara kaifa zuwa minal jannati wan nasi kaga dai surorin ba su da tsayi ai ku kawo su in kun isa suka gagara Allah ya ce to ku kawo sura daya irin na alqur'ani am yaqulu naftara qul fatu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dun la in kuntum sadiqin ku kawo sura daya suka gagara Allah sai ya ƙara takaitawa ya ce to ba ma irin qur'ani ba ku kawo sura daya da yake kusa wajen kama da qur'ani وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله kaga Allah ya ƙara takaitawa mai kama da Qur'ani wanda yake kusa da Qur'ani in kun isa Allah ya ce amma fa in lam taf'alu in yanzu ba ku iya ba to walan taf'alu ku sani har a gaba ma ba za ku iya ba daga ku rufa mu kanku asiri fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wuta ku zo ku yi imani to kaga wannan yana da cikin ma'anonin da malamai suka faɗi amma galibi malamai sun karanta waɗannan ayoyin sukan ce ne Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah ya samu dace sai Allah ya ce kadhalika kamar haka yuhi ilaika Allah ta'ala yake maka wahayi wannan wajen yuhi akwai kira'o'i guda biyu akwai kira'an jumhur mafiya yawan malaman kira'a da ruwaya suna karantawa kadhalika yuhi ilaika kamar yadda muka ji malam ya karanta mana da ruwayan Hafs akwai kira'an Ibn Kathir wanda yake karantawa da kadhalika yuha ilaika sai yayi mai ha'un din fataha sai karanta da kadhalika yuha ilaika wa ila alladhina min qablika Allahu al-azizul hakim kaga anan in ka karanta da kadhalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allah wannan babu iskali a ciki kamar haka ne Allah yayi wahayi gare ka ya kuma yi wahayi ga waɗanda suka gabace ka to anan sai in ka ɗauki kira'an kazalika yuha ilaika kamar haka aka yi maka wahayi wa ilal ladina min qablika da kuma waɗanda suka gabace ka to waye wahayi sai ce Allahul Azizul Hakim Allah mai girma da ɗaukaka Allah mabuwayi mai hikima shine wanda ya maka wahayi to dan haka wannan Allah yana nuna mana cewa kamar yadda aka saukar maka da alkur'ani to haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi maka wahayin nan kuma ba kai kadai aka yi ma wahayin ba an yi wahayi ma waɗanda suka gabace ka manzannin da suka shuɗe su ma an musu wahayi ba kai aka fara yi ma wahayi ba kamar yadda Allah yake faɗi a suratul ahqafi qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين الله تبارك وتعالى يتي قل ما كنت بدعا من الرسل الله يتي كتي دسو ni ba farau bane cikin manzanni ma'ana manzanni da suka zo gare ku suka muku wa'azi suka tawo da al'umomin da suka shuɗe irin yadda aka yi musu wahayi ni ma aka haka aka yi mun wahayi ba ni ne farau ba yadda na zo an mun wahayi to su ma manzannin na an musu wahayi shine Allah ya ce kadhalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allah kamar yadda Allah ya maka wahayi to kuma yayi wahayin ma waɗanda suka bace suka gabace ka kamar yadda aka yi ma waɗanda suka gabace ka kai ma an yi maka wahayi kamar yadda ya ce a suratul nisa inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا
ورسلا قد قصصناهم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما Allah ta'ala ya ce inna auhaina ilaika hakika tabbas mu mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'dihi da annabawan da suka zo bayansa annabi nuhu shine manzon farko da aka fara yi mishi wahayi da haka Allah ya ce to kamar yadda muka yi maka wahayi haka muka yi wahayi ma annabi nuhu da manzannin da suka biyo bayansa ya ce wa auhaina ila ibrahima sannan mun yi wahayi zuwa ga annabi ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab da jikokin annabi yaqub ko jikokin annabi ibrahim waɗanda suka biyo tsatsan banu isra'ila annabawan da suka zo da yawa a cikin su wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaiman duka waɗannan manzannin Allah ya ce irin yadda muka yi maka wahayi to su ma mun yi musu wahayi sai ce wa ataina dawuda zabura hakika mun ba annabi dawuda zabura Allah sai ce wa rusulan bayan waɗannan ma da muka ambata maka akwai wasu manzanni daban qad qasasnahum alayka min qabl wasu mun baka labarin su tuntuni ka ji kissoshin su a surorin da suka sauko gabanin wannan wa rusulan akwai kuma manzannin da lam naqasusum alayk wanda ban baka labarin su ba baka san da su ba akwai manzannin da ka san su akwai waɗanda baka san su ba wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da Annabi Musa asalin magana ta gaskiya daka Allah ya ce to kamar yadda muka yi maka wahayi to haka muka yi wahayi ma waɗanda su gabace ka to anan tambayar da ya kamata mu yi anan ita ce menene kamanceceniyar tsakanin wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayin da aka yi ma sauran annabawa shin kamanceceniyan yana cikin wahayin ne ko yana cikin content din abin da aka yi wahayin ne kamar misali ɗazu da safe wajen tafsiri mun karanta ya ayyuha allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah da yace ya ku wadanda kuka yi imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta mu wadanda suka gabace ku dan ku zama masu tsoron Allah menene muhalli shahid na kamanceceniyar tsakanin azuminmu da aka wajabta mana da azumin waɗanda aka waɗanda suka gabace mu menene kamanceceniya da ke tsakanin wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayin da aka yi mu sauran annabawan da suka gabata anan za mu fahimci bayani azuminmu malamai sun ce yana kama da azumin waɗanda suka gabace mu ne ta hanyar wajabcin yin azumi shi yasa yace kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina an wajabta muku kamar yadda aka wajabta musu daga kamanceceniyar ba lallai ya zama a siffan azumin ko adadin azumin ba amma yana kama ne a hukuncin azumin yadda azumin yake dole a kanku haka yake dole a kansu amma azumin su guda nawa ne naku guda nawa ne ba lallai ya zama ɗaya ba yaya azumin ku yake yaya nasu yake ba lallai ya zama ɗaya ba to kamar haka ne wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda aka yi ma annabawan da suka shuɗe kamanceceniyar wajen wahayin ne ba wajen abin da aka yi wahayin ba ban san ko mun gane ba shi yasa ai zaka ga annabawan ba littafi ɗaya aka basu ba wannan an bashi zabura wannan attaura wannan linjila wannan da gasu nan littattafan daban-daban saboda kamanceceniyar yadda aka yi wahayin attaura haka yi aka haka aka yi wahayin wahayin alqur'ani amma ba lallai content ɗin da altaura ya kunsa ya zama alkur'ani shi ma ya kunshi wannan content ɗin ba ba lallai ba kamar misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace za ku ga ubangijin ku ranar tashin alkiyama kamar yadda kuke ganin wata idan ta kai tsakiya ba ku turereniya wajen ganinta yanzu kamanceceniyar yana kama ne an kamanta abin gani da abin gani ne ko an kamanta gani da gani ne an kamanta gani da gani ne ba abin gani da abin gani ba za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata ganin ubangiji da ganin wata aka kamanta ba ubangiji da wata ba ban san ko muna fahimta ba yanzu ana so a nuna maka ba wai Allah ne yake kama da wata ba amma lissafin da kwakwalwanka za ta ɗauka irin yadda kake ganin wata ta kai tsakiya ba mai cewa kai matsaka ta mu kowa ya ɗaga kansa daga inda yake zai ga wata to haka za ku ga ubangiji amma ba wai ubangijin yana kama da mi ba wai ubangijin yana kama da wata ba ba wai Allah na kama da wata ba don shi Allah za mu ji a gaban insha Allah laisa kamithlihi shay'un ne wa huwa samiul basir ba abin da yake kama da Allah cikin halittunsa babu wani abin da yake kama da Allah duk wani abin da aka dauki siffan Allah aka bashi to an yi zalunci nin ba wanda ya isa yi kama da Allah babu saboda haka za mu ji Allah yana da wasu siffofi waɗanda suke unique ne Allah yana da wannan uniqueness din tsakanin shi da bayinsa ya siffanti da siffofin da ba wanda ya isa ya siffanta da irinsu in ba shi kaɗai ba ko da kuwa a ce an ga akwai kamanceceniya tsakanin sunan siffan Allah da siffan ɗan adam to kamanceceniyar a suna ne amma ba iri ɗaya ba ne siffan yanzu misali ai Allah yana gani mu ma muna gani ko Allah yana ji mu ma kuma muna ji amma ganin Allah da ganinmu ai ba iri ɗaya ba ne jin Allah da jinmu ba iri ɗaya ba ne amma in ka zo ka ce kai baka gani ne ya ina gani amma Allah ba yana gani eh yana gani dan ya siffanta kansa da haka in inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli inna Allah ni'ma ya'izukum bihi yace inna Allah kana sami'an basira kaga Allah yace Allah mai ji ne mai gani ne da yazo dan adam ma yace dan adam ma mai ji ne mai gani inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira kaga ya kira kansa sami'an basira ya kira dan adam ma da me sami'an basira amma kowa ya san jinsa da na Allah ba iri ɗaya bane ganin shi da na Allah ba iri ɗaya bane domin yanzu kai ganinka duhu yana ma ganinka illa in duhu ya sauko ganinka da goya yake yi sannan nisa tana da da tazara suna ma ganinka illa yanzu yadda muke zaune a nan dungun can ƙarshen in akwai wani yana tsaye a wajen watakila ba za gane waye ba sai yana matsowa saboda me saboda idanka yana da matsala jinka in an ɗaga murya yana ƙara ƙarfin jinka yanzu yadda aka sa loudspeaker dukanku da kuke nan kuna jina yan waje suna jina amma yanzu ana kashe loudspeaker yan waje ba za su ji ba in na yi ƙasa da murya na wayan ku da yawan ku ba za ku ji ni ba sai dai wanda suke kusa da ni kafin za su ji ni to amma shi Allah ji a wato nisa da kusanci bai da tasiri wajen ƙara masa gani ko rage mishi gani ba san ko mun gane ba saboda yanzu misali daga nan bauchi yanzu ka daga idanka ka kalli kaduna za ka hango kaduna daga nan sakwata ko taraba zamfara ko katsina wanne za ka hango daga nan babu ko daya to amma shi allah yana hango sakwata da zamfara da katsina daga sama ko baya hango su yana gani kai me sa baka gani eh kaga wanda ya ce sun yi nisa ne ba nisa suka yi ba abin da ya sa kaga sun yi nisa saboda idanka na da matsala ne a yato daga nan bauchi zuwa kaduna da kuma daga saman bakwai zuwa kaduna wane bi nisa to ya aka yi allah yake ganin kaduna daga saman bakwai kai kuma daga nan bauchi ba ganin san ba ganin kaduna saboda idanka yana da matsala haka matsalan ba daga nisan ba ne matsalan daga idonka ne to kaga ashe koda a ce allah yana da wata siffa dan adam na da wata siffa to kamancece ne a sunan siffan ne amma irin siffan ba iri ɗaya bane laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir daka Allah ta'ala yace kazalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-azizul hakim kamar haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake wahayi gare ka da waɗanda suka gabace ka Allah madaukakin sarki mabuwayi Allah mai hikima lahu ma fis samawati wa ma fil ardi mallakar Allah ce abin da ke sammai da abin da ke kasai huwal aliyul azim sannan Allah shine madaukaki Allah shine mai girma Allah shine ya mallaki duk abin da ke sama shine ya mallaki dukkanin abin da ke kasa to anan yanzu mulkin sammai da kasai duka na Allah duk abin da ke sama da kasa gaba ɗaya na Allah ne amma Allah yana ba da daman mallaka na wasu abubuwa ga mutane yanzu misali sai wani ya zo ya ɗauki ya ɗauki wayan Allah ramman nan sai ce ban waya da sai ce aina Allah ne saboda lahu ma fi samawati wa fil ardi za a zauna lafiya har a wajen shari'a sunan ka barawo kai sata saboda akwai haƙƙin mallaka to amma abun nufi shine idan duka an gama mallakan ka mallaki gida ka mallaki mota ka mallaki kaza ka mallaki kaza daga ƙarshen tika tika tik kowa wajen wa zai koma dai kuma wajen Allah ne inna nahnu nadithul arda wa man alaiha wa ilaina yulja'un Allah ya ce mu ne zamu gaji kasa gaba daya da waɗanda suke kan kasan duka kuma gare mu za su dawo haka komai zai kuma mallakar Allah ne daga ƙarshe za a tafi a bari ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم duk abinda Allah ya baka a duniya zaka tafi ka bashi zaka koma gaban Allah kai kadai zaka yace lahu ma fis samawati wa ma fil ardi Allah shike da mallakar duk abinda ke sammai da kasai wa huwal aliyul azim Allah shine madaukaki Allah shine mai girma Allah yace takadu samawatu yatafattalna min fawqihinna nan wajen takadu samawatu akwai kira'an jumhur wadda suke karantawa da takadu amma imamu nafi da mai ruwayar kalun da warshi da kuma imamul kisa'i suna karantawa da yakadu maimakon takadu samawatu sai su karanta da yakadu sannan wajen ya tafabbarna al'imamu abu amur ruwayan duri da susi yana karantawa da yan faɗirna maimakon ya tafabbarna sai zama a wasu ruwayoyin suna karantawa da takadu samawatu ya tafabbarna ko takadu samawatu yanfadilna ko kuma yakadu samawatu yatafaddarna wayannan kirawo inda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan sabanin kirao'i na alqur'ani zai bada gudumawa mai tsoka wajen yakar aqidar qur'ani zalla domin in mutun yazo yace maka shi alqur'ani zalla yake bi to sai ka tambaye shi da wace ruwaya wace ruwaya a ruwaya kaza to daga bakin manzo Allah kaji ba karanto maka ita kai ba kaga wannan abu ne da ya kamata mutum ya gane shi ya fahimce shi har da shubuhan da wasu suke yadawa wai in ka ce ai aiki ai addini da bukhari da muslim to bukhari nan fa ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'ina bane to kafin a haife shi da me ake addini yanzu sai ka tambayi mutum kai ka ce kana karanta Qur'ani da ruwayan warshu warshun nan fa ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'ina bane daga can baya yazo amma ke cewa alqur'ani da ruwayan warshu to shi warshin kafin a haife shi da me ake karanta Qur'ani wayanda suka gabaci warshin ba su karanta Qur'ani ba a cikin wayannan a imma na kira'an Qur'ani da ruwayan Qur'ani waye sahabi a cikin su duk cewa da ake ruwayan susi duri hafsu shoba dukan su waye sahabi a cikin su waye tabi'i a cikin su duka babu duka babu so irin yadda ake karanta qur'ani kafin a haifi imamuwar shi shine dai amsan yadda ake aiki da hadisai kafin a haifi imamul bukhari shi imamul bukhari da muslim ba kirkiran hadisan suka yi ba dama hadisan akwai su gani suka yi in zamani ya ja za a manta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka taimaka suka rubuce su a waje daya da hadisan dama akwai su tuntuni annabi ya faɗa an jiyo daga bakin sahabbai tabi'ai sun jiyo tabi'u tabi'ina sun jiyo har aka iso kansu sai suka rubuce shi haka qur'anin shi ma saboda haka yadda qur'ani ya zo haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tawo wannan shine addini kuma dama kowace aqida kake yi kowace kalan aqida kake yi kai dan izala ne dan dariƙa ne kai ko menene kai ba dai taba yiwa ka ce kana bin zallan qur'ani ba bai yiwa in ahlus sunna ne kai kana bin qur'ani da sunna ne eh in kuma kana ɗaya bangaren ne to galibi wani yana bin qur'ani ne da mafarki kaga dai ba qur'ani zalla ake bi ba kenan eh ba qur'ani zalla din ba kenan Allah ya sa mu dace da haka Allah ya ce takadu samawati yatafattalna min fawqihinna Allah ya ce sammai suna dabda kaman su tsatsage daga sama me dalilin da sammai suke ji kamar su tsatsage suke ke ce shine ga kuma suratu maryama Allah zai gaya mana cewa hakan ya faru ne saboda an ce Allah na da wa qalu takhadha ar-rahman walada takhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda na'am an da'u lir-rahman walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا نعم لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Allah ta'ala ya ce wa qalu takhadar rahmanu waladan kafirai suka ce Allah na da da Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda kun zo da magana mai muni kun faɗi magana abin ki ya kai makura wajen muni ku ce Allah ya rike da Allah sai ya ce takadu samawatu yatafaddarna minhu wannan maganan da kuka faɗi duk sanda aka ce Allah na da da sama takan ji kaman ta kekkeci shine anan da yace ya ka takadu samawatu yatafaddalna min fawqihinna sammai sukan ji kaman su kekkece su fashe daga sama shine yace wa takadu samawatu yatafaddalna min wa tanshaqqul ard kasa takan ji kaman ta tsatsage ta burima da mutanen ciki wa takhirul jibal duwatsu sukan ji kaman su nike haddan saboda bakin ciki da fusata an da aulir rahmani walada din an ce amira Allah mai rahama yana da amma yan bagilir rahmani an yattakhidha waladan bai dace ba ga Allah mai rahama a ce Allah yana da in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa duk wanda ke sama da ƙasa to in an je kiyama zai isa gaban Allah ne a matsayin bawa ba wanda zai je gaban Allah a matsayin Allah ko dan Allah duk wanda yake duniya yana rayuwa ne a matsayin bawan Allah sawa'un bawan Allah ya yarda shi bawan Allah ne ya tsaya ya bauta ma Allah ko kuma yayi taurin kai akan bautan mm yasa yace lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah walal malaikatu almuqarrabun annabi Isa da mala'iku da suke kusa da Allah ba su taba kyama ko jin sun fi karfin a kira su da bayin Allah ba Allah ya ce amma wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir duk wanda ya kaurace ma bautan Allah ya kyamaci zaman sa bawan Allah yayi girman kai Allah ya ce fasayashiruhum ilayhi jami'a kowa dai zai hada gaban Allah da wanda ya bauta ma Allah da wanda ya ki bautan Allah kowa za shi gaban Allah daga kowa zai je gaban Allah ne a matsayin bawa ba wanda zai isa gaban Allah a matsayin Allah ko abokin Allah ko dan Allah babu wannan babu wannan kowa yana rayuwa ne a matsayin bawan Allah kuma zai je gaban Allah a matsayin bawan Allah da aka yace takadu samawati yatafaddalna min fawqihinna sammai sukan ji kaman su ce daga saman su wal malaikatu sannan malaiku ma yusabbihuna bihamdi rabbihim a suna wato ainihin tasbihi tare da gode ma ubangijinsu wa yastaghfiruna liman fil ard suna neman gafara suna roƙon Allah gafara ya gafarta ma waɗanda suke duniya amma ba kowa ba Allah ya kayyade mana a suratul ghafiri alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu suna neman gafara ne ma masu imani sune liman fil ardi anan masu imani a bayan kasa sune waɗanda mala'iku suke roka musu gafara Allah ya ce ala ku saurara ku ji inna Allah huwal ghafurur rahim lallai Allah shine mai gafara shine mai jinkai walladhina takhadhu min dunihi awliya waɗanda suka riki wasu ababen bauta majibanta waliyai kuma bayan Allah su sani Allahu hafizun alaihi Allah yana kula da su Allah bai manta da su ba Allah bai gafala da su ba lokaci yayi wama anta alaihim biwakil sannan kai ba mai kula bane ko mai karfafa wato kai ba mai tilastawa bane ko mai kula akan su ila iyakaci abinda Allah ya ce kai ka musu wa'azi amma ka bari Allah na kula da su Allahu hafizun alaihi Allah ya san duk abin da suke yi wa ma anta alaihim biwakil kai kuma ba a tilasta maka dole ka tsaya a kansu dole dole sai sun yi addini ba fadhakkir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir Allah ya samu dace to waɗannan ayoyi guda biyu takadu samawatu zuwa aya ta biyar zuwa aya ta shida in Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu sake dawowa kansu mu karasa tafsirin su kafin mu matsa zuwa ayoyi na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafe mana insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba karatu mu zai dinga farawa karfe uku insha Allah ta'ala muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gama lafiya eh game da kula da lokacin sallah sai kuna samun tanki ba kusa da ni eh saboda wani lokacin ba mu an karewa amma in akwai nusarwa sai zama ba a tsananta ma mutane ba insha Allah ta'ala Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته